الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wani haifar da zai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartuwa a wannan kafa ta yada labarai ta tele banfere da kuma rediyo banfere game da aksan duka ranar juma'a karfe tara zuwa goma muna halartuwa a wannan wuri tare da malamin mu shine malam abdulmalik bin khamis domin gabatar da darasi muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yan uwa da suke ba da lokacin su na kusa da nesa domin saurare game da wannan darasi din yau ina jin insha Allah muna talatin ne daidai ga watan biyar wata addinin musulunci shekara ta hijira dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da tara wannan shine daidai da sha shida ga wata na biyu miladiyya ta haihuwar annabi isa ɗana na maryam shekara dubu biyu da ainihin goma sha takwas insha Allah yau darasin mu ko kuma in ce muhadarar mu za ta kasance na kan abin da shahi wato yan uwa idan ba su mance ba muna akan musahat to abin da za a yi mana bayani insha Allah abin da sauka malam shine ilimi a zamanance da kuma a musulunta insha Allah muna fata Allah subhanahu wataala shi ma malam jagoranci malam bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yan uwa musulmi da suke sauraren mu ta kafar yada labarai tele da radio bonferai da kuma yan uwar suke aiki tare da mu waɗanda ke cikin gidan radio da malam salih da muke tare da shi a cikin wannan studio mu na muku gaisuwa ta addinin musulunci muna kuma wato jaddada godiyar mu har yanzu ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin sammai da kasai da ubangijin komai da ya ba mu ikon halartowa don mu tunatar da kawunan mu gaba daya jin da mu masu gabatar da karatun a matsayin mu da almajiran malamai da kuma wato su kuma yan uwa da suke sauraren mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk cikin ayyukan da zamu gabatar Allah ya kashe mu akan haka kuma Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance ita ce mu kuma mu gaba daya da mu da ku bayan haka yau za mu tattauna ne akan wani mustalah wanda a wannan zamanin wannan mustalah yana da tasiri sosai shi mustalah na al'ilm ya an ce mustalah na al'ilm wato shi ne abinda suke kira science wasu na kiran shi science da kuma yare na english wannan mustalah kin akwai shi a musulunci kuma akwai wata alaƙa da ta haɗu tsakanin shi da bincike na zamani a yanzu shi yasa muke so mu dan gutsuro duk da yake shekara mai zuwa in Allah ya bamu iko za mu tattauna ne akan ilmin muka na musulunci mu ga alakar su da duniyar mu ta yau wannan shekara muna cikin mustalahat in mun kare su to in ba mu kare ba shekara mai zuwa in Allah ya samu na cikin masu rai za mu dora in mun kai karshe sai mu shiga cikin wannan to amma wannan yana daga cikin mustalahat kin da suka zo kuma suna da tasiri a duniyar mu ta yau in muka bibi kalma ta alhilmu ta samo asali daga ainun da lamun da mimun alima ya alamu ilman shi ne sani so malamai sun yi tarifa da dama akan abin da ake nufi da alheri abin da ake nufi da ilmi waɗansu malamai suna ganin abin da ake ce ma wato ilmi shine al-idraku shine karshiki abu ya zamanto da hankali ka kana iya tuna wannan abin ka san hakikanin shi shi ya sauƙin sun ka ce idraku shay'i bi haqiqatihi ka san abu a hakikanin yadda yake to wannan shi ake kira ilmi ina fata an fahimci amma waɗansu malamai sun kasa suka ce kalma ta alhilm in muka kalli a tsari na malaman na hau ta ta'adda ila maf'ul kuma ta ta'adda ila maf'ulaini ma'ana wani lokaci tana bukatar maf'uli guda in nace alimtu hada dars kenan na san wannan darasi maf'uli guda an gane ko in nace alimtu muhammadan katiban na san cewa muhammadu marubuci ne to shi yasa suka yi sabani wajen tarihi ilimi waɗansu daga cikin su sun kace abin da ake nuhi da shi in yayi ta'addi zuwa ga maf'uli ɗaya shine idraku shay'i bi haqiqatihi ka san abu da haƙiƙanin sa irin yadda yake an gane ko amma in yayi ta'addi zuwa ga maf'ulu bihi to ba idraku shay'i bane shine al-hukmu ala shay'i bi wujudi shay'in huwa mawjudun bihi aw nafyu shay'in huwa muntafin anhu shi ne kai hukunci akan abu cewa yana tare da wani abu ko ka kore masa wani abu misali da inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtum wa idza nakahtumul idza ja'akumul mu'minat muhajiratin afwan famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihin fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar kaga inda Allah ce fa in alimtumuhunna in kun san cewa su ma sannan mu'mina da mu'minnai ne kenan nan ba ana nufin kun san su ba kun san su amma tabbatuwar imani zuwa gare su shi abu ku sani ba an gane ko to sai sa wasu malamai suka ce wani lokaci tana nufin yin hukunci wani lokaci tana nufin sanin abu akan hakikanin sa amma dai idan muka kalla shi ne dukkan shi ne sanin abu domin tabbatar da wato imani akan abu mutum ko kore shi akan shi abu ne wanda yana alaka da sanin abu an gane ko to sannan kuma waɗansu malamai sun bambanta sun kace shi ilimin nan yana iya ɗauka abubuwa guda biyu ko ya zamanto wato ma'aifatul masail shine ka san mas'ala an gane ko ko kuma wato malaka allati yaqtadiru biha al-insan ala ma'rifatul masail ko al-hukmu ala al-masail shine wani iko da Allah yake ba dan adam don saboda ya sai da zai hukunci akan matsaloli idan muka kalli wannan ya zamu gane shi kamar misali mutumin da ya san matsaloli na fiqh mazhaban malikiya ko shafi'iyya ana iya kanci mahilinci domin domin ya san waɗannan matsaloli duk da yake waɗannan matsalolin bai da hukunci akan su yana iya cewa mazhaban malikiya ta ce kaza cikin littafi kaza ko kawaidi ko akhdari ko ishmawi ko iziya ko risala ko wato mukhtasar khalil ko mutawwalatul kubra ko dai sauran littattafan malikiya da su aqrabul masalik da abin da ya kama da haka to amma akwai kuma almalaka shine ko da baka da sani akan mas'ala kana iya samun nassoshi ka je ka yi bincike ka ɗauki alqur'ani mai girma ka ɗauki hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ɗauki littattafai na usulul fiqh ka ɗauki littattafai na fiqh ka tace ka zaɓo wata mas'ala ta ilimi to wannan malaka ce ko da kusan mas'ala ba za ka yi bincike akan ta to wannan wadansu malamai suna kiransa ilimi kuma wanda shi ne hakikatan shi ne ilimi wancan ilimi ne juz'i domin za ka san mas'ala ne ga abin da imam malik ya ce ko abin da ga abin da imam ɗaliban imamu malik suka faɗa akan mas'ala kana fahimta ta amma ilimi shi ne ka ɗauko nasoshi ka tace ka haɗa mazhabobi ka ɗauko alƙur'ani da hadisi ka tace ka dibi wanne ne mafi kafi daga cikin su kai aiki da shi an gane ko kenan yaktarifu an ma'rifatul masail wa innama hiya malakatun wa qudra yastati'u biha al-insan an yastadilla ala al-ahkam qudra ce wanda akan da ne mutum ke hukunci akan mas'aloli na ilimi ina fata an fahimta to malamai ne suna bincike akan ilimi sun yi sun yi kokarin bambantawa shin akwai bambanci tsakanin kalma ta alhilmu da almahrifa waɗansu malamai suka ce da alhilmu da almahrifatu da alfahmu da alfiqhu duka ma'anar su ɗaya an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a akwai bambanci tsakanin alhilmu da almahrifa alhilmu shi ne almahrifatu bil kulliya shi ne kasan wato sanin matsaloli manya-manya kasan ka'idodi sun ka ce kuma al-ma'rifa shine al-ilmu bil juz'iyya ko idrakul juz'iyya shine ka kai da sanin juz'iyya kananan mas'aloli akwai wanda ya san mas'aloli manya an gane ko misali mu ce al-amru yaqtadi al-wujub shi an ce umarni to yana nufin wajibi sai an samu kaliya wanda za ta kore haka to amma yanzu misali in zo in ce zakka wajibi ce in zo in ce sallah wajibi ce to wannan juz'i ne wa aqimu salata wa atu zakka misali kenan to wannan mu dauki malamai sun shi ne bambanci tsakanin su musamman wato Abu Hilal al-Askari cikin littafin sa al-Furuq al-Lughawiyya yadda kawo kalmomin da kake sa tsammanin suna kusa da juna amma ba kusa da juna suke ba duk da yake ba za mu ce dukkan abin da ya faɗa ba daidai to amma yana iya bambantawa tsakanin wani abu da wani abu tana yiwa ya samu tana yiwa ya kuskure ina ba za mu ce amma tsarin ilimi ana so ya san bambanci da tsinki tsakanin kalmomi domin yanzu misali in muna larabci in muka ce masha idan ne masha akar makallah masha masha ya yi tsaye kenan zahaba eh zahaba kenan masha ni ce masha ya tafi ko to zahaba eh eh eh ya ya ya tafi to sahaba eh ya tafi to amma malamai sun ce akwai bambanci tsakanin su na'am domin shi masha yana nufin tafiya an gane ko Eh.
sahaba ya tafi to amma wani lokaci in aka ce saha ya bambanta da su na'am domin shi saha tafiya ne amma tare da nishaɗi Mm.
an gane shi al-mashi ko shi ne mutlaqul biha ko al-dhahab mutlaqul mashi an gane ko to amma ka ce al-sa'i yufidu al-mashi ma al-nashat yana nufin tare da nishaɗi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ja'a min aqsa al-madinati rajulun yas'a قال يا قوم اتبعوا المرسلين كان يسعى ينا تسيا تجد نشائي دا قوقاما أغاني أحكيم حنزلي to wannan shi ne suke surutu al furukul lughawiyya a bambanta maka kalma wani lokaci kina nuna kalmar tana dauke da wata ma'ana wannan yana da muhimmanci ga dalibin ilimi musamman mai karatu da tafsirin alqur'ani mai girma ina fatan an fahimci wannan da kyau wanda za ka misali in mun zo mun ce al fiqhu shi ne sai a ce al fahmu Mm.
كيف فهمتها أما شيخ ابن عثيمين أسكن تفسير الفجر يدرس في سورة النساء سيأتي داودا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يأتي الفقه دائما تقول الفهم يأتي أعيد الفهم الدقيق شيء فهمت زرقين تنالي فهمت أبو to kaga wannan ya nuna maka cewa akwai bambanci tsakanin su amma mu a namu tsari za mu ɗauke su kawai haka to yana da kyau mutum ya san su ya san bambanci tsakanin kalmomi ya san kuma uslubi na alqur'ani tun da zaka shiga uslubi na alqur'ani wani lokaci ya bambanta daga uslubi na larabci salo na larabci misali yanzu in muka ɗauki almara menene almara da larabci akan maka Allah Ruwan sama.
almara ruwa ko ruwan sama shaditul mara ko almara ruwan sama Mm.
ko ba haka ba Na'am.
to amma Allah subhanahu wataala bai taba amfani da kalma ta al-matar bai da rufin ruwa yana rufin azaba wa amtarna alaihim matara فساء مطر المنذرين وما كما وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم قال ولا أسلوب القرآن كذا عادة القرآن كما يقول الأسماء لبسك فأخو كليات القرآن إذا يوم الآن القرآن إذا كفى فسر القرآن إذا لم تكوي زلا سيكون cikin wani lokaci cikin kuskure Sai dai almatar da yanda cikin Qur'ani na so.
azaba yake nufi da ka ji almasaru kan ba ka tsaya wani baka ce azaba domin mi domin bai taɓa zuwa cikin alƙur'ani ba da sunan abin ga amma mun ce zan ce nazar da matsalar da sama mun ji wuri mai kwanci mu to al'adance haka yake amma alƙur'ani ba haka yake ba mun fahimci wannan da kyau to shi yasa waɗansu malamai suka ce kalma ta ilimi tana nufin kaza ko tana nufin kaza ko tana nufin kaza Allah ya mana jagoranci amma in muka dawo bisa ga mawdu'in da muke akan shi Mm.
za mu gane cewa shi ilimi wato al'asulu fil insan al-jahl kowane dan adam asalin sa jahilci ne an gane ko dalili kuma aya ta alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ne ya fitar da ku daga cikin cikakken mahaifanku ba ku san komai ba kana shi duk wanda an ka haife shi an haife shi ne akan jahilci amma dan adam kwakwalwa ne tana neman ilimi akwai ilimin da Allah zai baka akwai ilimin da kana cikin nema da kuma Allah zai taimake ka shi yana da ilimi ilmul gharisi ilimi wanda Allah yake ba mutum ba tare da ya ya karanta ba sannan akwai alhimul iktisadi ilimi wanda mutum yake neman sa to in muka lura kuma akwai kafafi da suke kama da adam ilimi ta adam yana samun ilimi ne ta hanyoyi guda bakwai kamar yadda malamai suka yi bayani Na'am.
an gane ko Na'am.
kafofi guda biyar waɗanda suke ba ɗan adam ilimi na farko shi akwai harshensa abinda za ka ɗanɗana za ka iya fahimtar ka samu ilimin cewa wannan yana da zaki ko bai da zaki yana da zarfi ko bai da zarfi an fahimci wannan na biyu hanci yana kai wa ɗan adam ilimi shi ne abinda za ka son sana ka yana da kanshi ko bai da kanshi an gane ko na uku su ne ido ko idanu suna iya ce maka abu kaza baki ne ja ne kaza ne ruwan goro ne da abin da ya kama da haka mun bai son nan na hudu su ne kunnai ko kunnuwa ko ba haka ba suna kai ɗan adam ilimi domin za ka saurara ka ji menene ake faɗa ka iya bambantawa an gane ko sai abu na biyar wanda ke kama ɗan adam ilimi shi ne fatarsa zai taɓa ya ji wannan yana da sanyi ko yana da zafi ko yana da kaushi ko yana da laushi ko abin da ya kama da haka an gane ko kamar kafin ka ci abu yana da kaza sai waɗannan kafafen guda biyar sun baka sai ba da suka ce abu na shida shi ne a tafkini kwakwalwa yanzu ina nan sai in tsaya in yi tunani sai in gano wani abu an gane to gano wannan dalili ta hanyar tsayawa ne kwakwalwa ta tabba da shi ko da yanzu misali a ce ina nuna suka bani cewa abu kaza baki ne to cikin kwakwalwa ce kwakwalwa ta zan gane cewa in ya sa abu kaza da abu kaza zai bada kaza kaga wannan ai ba ta daga gare su ya fito ba an fahimce ni sai kafa ta bakwai wanda ke kai mata ajin ilimi shine wahayi abinda za a turo sako daga wajen ubangiji a karantar da mutane a gane wannan to duk inda dan adam ya samu ilimi ko wane ne shi to ta waɗannan hanyoyin da yake samun ilimi a gane wannan da kyau to sai kuma malamai sun faɗi hanyoyin da ake samun ilimi a gane ni yadda za ka yi ka samu ilimi a gane malamai suka yi bayani imamu shafi'i ya kawo bai su dukkan waɗanda mai ta'alimul muta'allim ya kawo su har wannan suna sa tsammanin mai ta'alimi ne ya kawo waɗannan misali inda yake cewa akhi la tanalu al-ilma illa bi sittatin zaka umbika an tafsiriha bi bayani ذكاء وحرص واختبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان يجي شو أخي يا أخي أولا لا تنال العلم بذاك سامو علمي إلا بستة سيل أبوه رشدة ذكاء شين يزون تكنا زرفين تنالي كيف يمكو قلوا وحرص دقوتي يزون تكنا صاحب أبين بابا كان يتعمل سوا أنا يقول ذكاء وحرص واختبار دهقوني باسا علمي إما وحقوني وبلغة دقوني وانا ذي تيبا كامك أبين تند ذاك شد سطورك iyaye ko wani daga cikin su an gane ko wani daga cikin mutane wa sohbatu ustaz kuma sai an kuta kan malami ba a samu ilimi irin mutane wanda cewa shi bai babu wanda ya karantar da shi wannan kai ya ne jahilci domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karantar da shi akai Allah ya ce allamahu shadidul quwa wanda ya sanar da shi shine mai tsananin karfi mala'ika jibrilu sai an sanar da kai an gane ko wa tsuru zamanin kuma sai an sha wahala a ɗauki tsawon lokaci ba a zama malami bai da ashiyatin wa duhaha ka ɗauki littafi guda ka je ka karanta ka ce ka zama malami ya sai ka jima an jima ana yi sai ne jima wata bambanta wani Allah zai ba shi ilimi cikin ɗan lokaci kaɗan shekara biyu zuwa uku wani zai kai shekara talatin yana karatu sannan ya samu ilimi ina wasu mun fahimci wannan wani ma ya tsaye dai wani ai tsaye abin da dai ana samu Allah dai ce bai a matsayin ibada dai a jiya ne ko to kaga akwai abubuwa kuma guda biyu da suke hana mutum neman ilimi na'am an gane ko manya manya akwai abubuwa da ba amma in ga mun ka da wannan shirya akwai abubuwa guda biyu malamai suke cewa mi mali la ya ta'allama ni akwai mimun guda biyu ba su samun ilimi har duniya da nabi shi ne mustahil mutumin da ke yawan kunya bai tambayi abin da bai sani ba wa mustakbir da mutumin da ke da girman kai wanda ke ganin ya fi malami ko ya fi karfin ya tambaya sai malamai suka ce kashi 90 cikin 100 ko 80 cikin 100 na kunya ana samun shi ne wajen mata kashi cikin cikin dari ko tamanin cikin dari ana samun shi wajen maza shi ne mai girman kai duk wanda aka ɗauki da waɗannan ciwo guda biyu bai iya samun ilimi shi yasa a sha ɗaya cewa إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما فاصبر لذاتك إن أحنت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلما يصح إن المعلم حقيقة شمال والطبيب دوكما لكتا لا ينصحان بذات ما نصيحة بعد su ba ka abin da zai amfane ka idan ma lam yukrama in ba a girma masu ba fasbir li da'ika kai hakuri da ciwon ka in a hanta tabibahu in ka walakantar da likita wasbir li da'i kai hakuri da da jahilin ka in jafauta mu'alliman in ka walakantar da malami duk lokacin da ka walakantar da malamai baka samu karatu yana na yin girman kan kenan to shi yasa kake ganin waɗanda an daure matsayi a duniya da kuma waɗanda suke masu kuɗi a duniya da waɗanda suke tare da malamai ko yaushe waɗanda ba sa ganin kima su ba su samun ilimi dole sai kai kankan da kai don ban baka abin da Allah ya bani kuma ni kuma ka sa gare ka wanda ba zai taɓa yiwuwa ba alhilmu ya alu wala yu'la alayhi ilimi shine ke sama ba abin da ke hawa sama ilimi in dai an ce sai an raina malamin da a samu karatu to sai an mutu jahilai an gane imamu shafi'i ke cewa wa man lam yazuq dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dhulla al-jahli tula hayatihi duk wanda bai taba kankan kankan shi ne ilimi ba ko da lokaci daya to ya kama kwada da jahilci sai ya mutu don bai yiwa malami ya zo ba karatu kuma kuma yaron ka ko da an yi hakan da Allah bai sama bai albarka ba balle malami wanda Allah suka kai libe zai koma yaron ka saboda zai baka karatu wannan ba zai taba yiwa ba Allah shi gane da mu to wannan a gurguje kenan amma malamai sun ka zo wajen tasimul ilmi suna raba ilimi gida biyu duk yadda ilimi zai kasuwa a duniya to gida biyu zai kasuwa akwai al'ilmu dunyawi akwai al'ilmu al'ukhrawi shi akwai ilimi na duniya akwai ilimi na lahira an gane ko ilimi na duniya ilimin da ya shafi yadda zamu rayuwa duk ilimin da za a ce maka duniya za a nema da shi in an kai karshe an samu diplom za a yi aiki ne a samu ta biyan bukata ta duniya suna ne ilimin duniyawi ka karanta siyau ka karanta filosofi ko ba haka ba ka karanta kaza ka karanta kaza ka karanta kaza physics chemistry mathematics akwai ilmul ukhrawi shine ka karanta tafsiri ka karanta usulul tafsir ka karanta hadisi ka karanta mustalahul hadith ka karanta usulul fiqh ka karanta fiqh ko ka karanta lugha da ka gano yadda shari'a take ko ba haka ba to wannan ilmul ukhrawi da to sai malamai suka ce waɗannan ilmukan guda biyu ilimin duniya ana iya neman lahira da shi an gane ko sannan ilimin lahira ana iya neman duniya da shi kenan ilimin duniya ana iya neman duniya da shi ana iya neman lahira ilimin lahira ana iya neman duniya da shi ana iya neman lahira da shi kenan ko yana aiki ko wanda daga cikin su yana aiki don musulmi su banci inda suke kana fahimta ta ya za mu yi mu gane wannan sai mu gane cewa yanzu mutumin da da musulmi sun koyi ilimi na kere-kere wannan ilimi na kere-kere da suka koya za su iya kera motoci za su iya kera jirgin sama musulmi a shi ya kera jirgin sama to bambanci shi da kafiri duk wanda ya hau wannan jirgin ya je makka ko ya je wani aiki ya amfani da wannan ilimin nashi Allah zai ba shi lada mun fahimci wannan haka iliminka na na addini in dai ka gane da mutane addini ne ba nan kai cewa cewa ba ka ne lahira da shi to amma yana yi wa ilimin duniya da duniya da shi kamar yadda tura suke neman abin su ko kuma musulmi ne koyi ilimi don ɗaya saboda ya samu ta bai bukatar da duniya a samu diploma a samu wurin aiki an gane ko a cutar da addini ko kuma ilimin addini malami saboda ka samu ta bai bukatar ka ta duniya ka yi tawuri da ayoyi ko kuma ka karantar da mutane don saboda kawai a baka salar ba wai don saboda lokacin ka da kan ba su ba ka fahimce ni lokacin da ka bayar shi ne za a ba ka biyan ka ba wai biyan ka za a yi ba wanda ya sai biya ka sai Allah amma ina ma don saboda salar ka ke karantar wato shi kenan an yi hasara an gane wannan da kyau to ka yadda malamai suka karkasa ilmumuka gaba daya to sai malamai suka ce imamu shari ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri ya rubuta tafsiru al-kashaf al-kashaf wani tafsiri ne da aka rubuta kan balaga ta alqur'ani wanda malamai suke cewa lalle imamu zamashari aqidar sa muqaddi istizaliya ce an gane mu'tazila su ne wadanda suke gabatar da hankali akan nafsi in an ci karo da nafsi da hankali sai su gabatar da hankali sabanin su ahli sunna su ko ahli sunna suna gabatar da nafsi akan hankali in abu ya ci karo nafsi ya ci karo da hankali to su ahli sunna za su koki nafsi su bar hankali su ko mu'tazila za su koki hankali su bar nafsi sai malamai suka ce to ana iya amfanuwa da littafin sa ta hanyar balaga da Allah ya fashi amma aqidar sun sai a ji masa abin sa kishi domin wa ahli sunna adalci gare mu to kuma imamu zabashi yana jin kansa dan da ya rubuta wannan tafsiri ya yi makarsa ta haƙi irin nashi na kashi yake cewa inna tafasira fi dunya bila adadin la amruka ma fiha mithluka shafi in kunta tabghilu huda falzam qira'atahu faljahl kada'in wal kashafu kashafi yace inna tafasira fi dunya bila adadin lalle tafsirai a duniya ba su da iyaka yace la amruka na race da ubangijin da ya halitta rayuwarka ma fiha mithluka shafi ba ka irin kashafi rawa in kunta tabghilu huda in kana neman shari'a ce to falzam qira'atahu kan zan shikara to an gane ko wato in kunta tabghilu huda falzam qira'atahu faljahl kada'in yace shi jahilci kamar ciwo ne ma'ana ciwo ne wal kashaf shi ko tafsirin da rubuta mai suna al kashaf kashafi to kamar mai warakarwa ne imamu da masari kiran to a cikin tafsirin sa al kashaf ya kawo wata magana wanda malamai sun yi amfani da ita sosai yake cewa shi ilimi na duniya mutukar ba a yayi Allah da shi ba to jahilci ne Allah bai dauke shi ilimi ba ilimi na na duniya eh in ba a nemi lafiya da shi ba to jahilci me ne dalili yace Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul rum yake cewa wa wa'ada Allah لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يأتي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يأتي الله يأتي ولكن أكثر الناس لا يعلمون سنة يوم متعني ما سنة يأتي ما سنة كذلك jahil sai ya alamu da zahirar bilal hayatun duniya sun san rayuwar duniya ciki da wajenta ciki da waje to kaga a ce san hadisai abin wannan da kyau kaga wannan yake nuna ma mutumin da yake da ilimi na duniya amma ilimin na duniya bai taimaka mai wajen bauta ma Allah subhanahu wata'ala ba to wannan mutumin jahili ne duk yadda kake ganin ka san duniya duk yadda kake ganin an baka profesora a wani ilimin da ke ilimomin duniya ka san dai professor ko agirje a musu ma agirje wai wanda ya kai matuƙa cikin ilimi na duniya to banza ne in baka iya sallah ba don an baka profesora a basu zama baka iya karanta fatiha ba kaga wannan aikin banza ne baka iya sallah ba kai jahili to wannan abu guje ke to sai mu dawo zuwa ga maudu'in wannan lokaci da muke ciki sai an samu tafsiri na ilimi abin da suke cewa tafsiru na ilimi tafsiri na ilimi wannan tafsirin na ilimin ya samu karbuwa dalili kuma akwai sabubba da tarihi da suka nuna ya shigo cikin musulunci na farko musulmai sun yi yaƙi sun yaƙi kafirai sun shiga cikin kasashen su a gani wannan sai sa kafirai da musulmi an samu haduwa musamman lokacin da musulmi suka zama da isfayi na biyu an tarjama littattafai na kafirai musamman lokacin da mutanen gari suna da ilimi an tarjama littattafansu a yare na larabci kaga sai ilmuka suka shigo cikin musulunci in muka duba kuma alqur'ani ya yi bayanin waɗansu ayoyi na abubuwa da cikin duniya duwatsu ruwa halittar ɗan adam an gane wannan to kuma ya nemi mutane su yi tunani game da halittar sammai da ƙasai an gane ko a walam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wa ma khalaqa Allahu min shay ko haba afalam yusiru fil ard fa taqulu lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhan yasma'una biha kaga alqur'ani ya yi laftul arda zuwa ga wannan sai zama to kenan wannan abu ne wanda yana bukatar musulmi su yi tunani kan waɗannan abubuwa in kan da sai musulmi suka zama to su ne shugabanni game da ilimi na bincike turawa da musulmi suke karatu a ƙasar islam shugabanni istuwa mathematics duk ga musulmi musulmi amma saboda musulmi sun bari sun ja da baya an mamaye kasashen su an mamaye kuma kasashen da suka mamaye na kafirai an amshe an kwashe to sai musulmi suka kuma cikin jahilci to sai wannan tafsiri ya shigo cikin kasashen musulmai wannan tafsirin ilimi ya kawo ci gaba akwai matsaloli kuma da suka biyo baya to su ne mutum su magano ne ne tafsirin ilimi sai malamai suka yi ta haifa da dama waɗansu su ce kaza waɗansu su ce kaza waɗansu su ce kaza an gane ko to amma ta'arifi wanda malamai suka fi amfani da shi shine ta'arifi na wani babban malami doctor an gane da ake kira Fahad bin Abdulrahman bin Sulaiman al-Rumi mai karanta suwa a kulliyar sarjawa an gane ko yana karanta da ilmu muka da alqur'ani yake cewa abin da ake nufi da tafsirul ilmi shine ishhadul mufassir fi kashfi sila an gane bayna ayatin qur'aniyyah kauniyya wa bayna muktasifat al-ilm at-tajribi ala wajhi yadhhar bihi ihdaz al-qur'an يدل به على مصدريته وصلاحيته لكل زمان ومكان. abin da ake nuni da tafsiri da ilimi yadda ake da fasara alqur'ani a ilmance tun da ya shigo kuma ba mai zai iya inkari shi duk da malamai sun rabu gida uku wanda su malamai sun ce bai halatta ba wanda su malamai suka ce ya halatta a yi gaba ɗaya ko jinsu da su malamai su ce a za a yi amma da ka'ida ba da son rai ba shi tafsirin ilimi a gane ku to me yasa ake cewa za a yi saboda alƙur'ani ya tattauna akan halittu kenan babu babu laifi amma ya zama to alaƙar na hakikar da akwai ta sai suka ce in za a yi shi za a yi shi ne sharuɗa guda guda hudu na farko mutum ya zama to ya haɗa sharuɗan da mufassir yake haɗawa ya zama to ka sai tafsir alƙur'ani ka sai ilmuka da ake tafsir alƙur'ani abu na biyu ya zama to ka iya kulla alaƙa tsakanin aya da kuma wannan tafsirin da za ka yi na abin da ya shafi ilimin na siyan amma ya zama to ba tare da takallus ba abin da fili ke ana fahimtar sa na uku ya zama to kalima ka san hakikalin ta ka san majalin ta shin hakika ce ko ko majali ne kaka ne fassara hakika ba haka ke nufi ba sannan da hudu suka ce in za ka yi wannan tafsirin ya zama to akwai alhaqiqa al-ilmiya akwai an-nazariyya al-ilmiya al-haqiqa al-ilmiya shi ne hakika da ilimi wanda duk majalisar duniya sun tabbatar da ita haka abin yake bai canzawa annabiyya ilmiya shi ne wani a kan bincike ba a tsari ba to ba a wata alƙur'ani don yana yiwuwa kan shi su zama sun yi kuskure don gani alƙur'ani ya ce haka to za a yi banta shi wannan zamani da sun yi ishara zuwa gare shi wanda sun dace da su dace ba to irin haka ake son musulmi da malamin da tafsirin mu zama su cikin mu zama su cikin sauna kan mu zo mu fassara kawai a ji a ce Qur'ani ya ce kaza ai ya fassara shi sai a zo a gane kuskure ne masu bincike suka yi to yanzu Qur'ani ne ya kuskure a yana da kyau ka a zo a fassara a ɗauko littattafai a yi bayani a ce Qur'ani ya ce a rubuta sai an cika littafi an kare sai a ce a yi bacci gobe sai a gano kuskure ba ka ga banda ta tunda wannan zai koma ma alƙur'ani zuwa ga banda to sai mu kalli littattafai in muka kalli malaman da suka matsala a wannan akwai irin su Sheikh Rashid Riba Sheikh Rashid Riba ɗaya da cikin manyan malaman musulunci ya rubuta littafi sunan tafsirin at-tafsirul mana' تفسير المناع تفسير يوني إلى الجماعة ما بيحس عشان ما يموت أصلي كمان مثل يجي بياني محمد عبده أكان يموت تفشل أكان بياني أكان نمانا إذا موت تفسير الناس لأجل تفسير المناع وتا شهية شيء كده المناع تفهم مصر كسر الموت تفسير عشان دون تقول ما تكره تقول لك أبوش كأنك أنا سوفين تقبل sun yi inkarin waɗansu abubuwa wanda muka faɗi mu'tazila domin kulkushin mu'tazila ne an fahimta sai suka yi inkarin misali yanzu kaga mu a nan tsari abin da kuka sani cewa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa rana kafin ta fito za su je su yi sujada in Allah ya ba ta izinin ta fito ta fito in Allah ba ta izini ba za ta fito ba ko ba haka ba wanda malamai suna kawo hadisin karkashin ayat suratul an'am hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik ko ba haka ba da yanzu a wannan wurin sai ce a wannan cewa rana za su jira hadisin ya yi kuskure. Ba wani yana da irin hadisin ba wato maza da sunan ya faɗe shi ba kai yake yi ta yi aka maza Allah sallallahu alaihi wasallam. Dalili kuma saboda turawa sun nuna cewa rana a cikin binciken su wato in ta koyi daga nan ta bayyana a nan. Kana gani tun da al'adar sun canza sun ce rana ce ta wuri guda. Duniya ce take duniya.
Duniya ce juya.
Wasu da suka ji a rana ce ke tafiya duniya tana tsaye. wani suka ce rana tana tafiya kuma kasa tana tafiya to amma mu dai a alƙur'ananci abin da ƙur'ani ya mutu suwa rana tana tafiya karara dan Allah ya ce wa shamsu tajri li mustaqarrillah sannan ya ce wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan nahara wa shamsa wal qamara ce kullun fi falakin yasbahun kenan da shi wata da rana tana tafiya to amma kasa ba ku samu abin da ya tabbatar da tana tafiya ko ba tafiya ba wani kuma da suka ce tana tafiya wasu malamai suka ba da ya ce Allahu alladhi ja'ala lakum al-ardha qarara ta ai a wuri guda ta kai ta ana qarara in ta tabbata gare ku don ku samu rayuwa a kanta wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim don kar ta girgiza to dan qarara lagu ba ki ta kanta ba ba ta yi ba to amma ne mu samu da su qarara ba kana da ka to haka babban malami ya rubuta tafsiri babba wanda zai kai mujalladi 20 a wata kuma amma zai kai mujalladi 40 amma ya nuna cewa wato kuskure ne wannan hadisin saboda shi a fahimtar sa in ta koyo a ta bayyana nan to a wani lokaci ne take yi sujada ga Allah kaga shi ba wani lokaci da take sujada ga Allah an fara cikin matsala in ka dubi daga cikin waɗanda suka fara cikin wannan matsala daga cikin malaman da suke magana akan musulunci akwai Abdul Karim Khatib Ustaz Abdul Karim Khatib malamin da ya ganta a jami'ar Riyadh ya rubuta tafsiri tafsirul Qur'an al-Karim lil Qur'an al-Karim ma'ana yana da fasara al-Qur'ani da al-Qur'an to kaga wannan ai babban tafsiri wanda yake a wurare da dama ya samu dacewa to amma a wani wuri ya samu matsala wata matsala aka samu shi to Abdul Karim Khatib yake cewa a cikin tafsirin sa wannan tunani a wajen turawa ko a wajen asalin tsarin daga biri ko a raba munan kone cikin lakwalin kanta ya san jami'a a karanta isuwar yau sai a cima dan adam ya san asali daga biri yana rarrafe ya dan fara dukawa yana tumari ya dan fara tashi yana tashi yana tashi ya kai dan adam wannan fikira ta yahudawa ce da mini sai daga cikin marubuta na turawa shi ya rubuta cewa asalin ta adam daga biri duk da ya samu wannan suka iya tashi to amma wannan fikira ta samu karbuwa wannan haya ta kan kira ta o kullal mukunu kira ta kan ya ka da asalin yadda bai yi ba ai ai kullum ya zama da wata al'umma ba duka ba so shi asalin mutane daga annabi adam ko ba haka bane tun da Allah ya rubuta ya halitta dan adam daga annabi adam asalin dan adam ko ba haka so amma shi ne mun nan da ya yi wannan mutane ne bayan annabi adam in mun koma asalin asalin asalin dan adam da kuma ne annabi adam ba ne wannan mutane to ya so shi to kaga sai aka koya wa ƴaƴan musulmai ana koyawa ana cewa asalin ɗan adam daga biri ya samu asali sai mutane su fito wannan kaga babban malami amma ya to sun sun ya nuna da kowa da kowa biri ne don a yi tarayya cikin banda da ba makwanda cikin su kowa da lafiya ba kada su ne da fikira suke ana haka ne kana fahimta ta a cikin muktasar malamai sun kawo ba a ramashe da wanda yake so a zan da yake shi yanzu misali mutum ne aka ce ya yi san zinani to cikin shari'a shi aka mako shi ne ce ba a yadda don sun shi a cikin duniya kuwa shi ne sai a samu a haka tsaya ne
abin dole da kyau Na'am.
to kaga Abdulkarim Khatib kenan in muka kalli Mustafa Sarabi shi ma yana da tafsiri babba da ya ci mutanen Misra waɗanda mutanen Misra ne Na'am.
ba ya tafi da su da irin waɗannan yana kan kare wata zuwa da sai waɗanda sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam a wani aqida da ahli sunna burkushin aqida ce ta mu'tazila saboda kuma ilimin turawa ya yi zurfin da har sai ya suke shago abin da gaskiya kuma dole sai mu kawo mu kare ta alqur'ani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun fahimci wannan da kyau to kaga wannan tasiri na wannan madrasa ce to amma in muka kalla wannan abin ba sharri bane akwai ayoyin da suka yi bin- bayyana wasu abubuwa kafirai ma da sada da su musulmi na'am an gane ko in muka ɗauki misali kuma doko so kuma doko so mutum ne wanda yake yana da ciki a cikin ruwa ya yi shekara da shekaru har an ba shi a duniya ba a samu mutum irin irin sa ba sai yace ya gano wani abu Rikin abubuwan da ya gano na farko shi ne in suna cikin karkashin ƙasa, cikin karkashin ruwa ɗan ƙasa.
san kasa eh Ba su jin komai in ba kira sallah ba, ba su da alaƙa da duniya, amma in ana kira sallah suna shi.
Allahu akbar Abu na biyu sai ya ce ya gano teku guda biyu, waɗanda ruwan su ba su haɗuwa. Sai ya zo ya yi conference de presse da suke cewa taro na 'yan jarida. ya nuna wannan ya ce ka wannan abu da kaka faɗa wannan ai an ji ba su ne cikin alƙur'ani ya ce a ka yan aka ce wallahi ko yaro karami ya san da waɗanda ka'idodin da kake faɗa in dai ya bi cikin alƙur'ani ya ce to bai yin komi sai ina sallah aka ce ba baka ji Allah ya ce alam nan ma alaka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak mun dauka maka ambatonka kawai ka kashe ko ina za a ji wannan da ji na kwacin kasa ba da ji yawwa ya ta ya ce to kuma wannan ruwa da ke cewa ga ruwa in teku masu daɗi ga ruwa masu gishi kuma ba su haɗuwa da juna kuma dabba ne ke rayuwa nan ba ta rayuwa a can kuma Allah ya sanya sarki su wasu ruwa waɗanda ba waɗannan ba ba su iya haɗuwa su da juna a yi aka samu wannan aka ce mishi Allah ya faɗa ba ran jalba a raini yadda ƙiyari bai na kuma bar zakon la yau fiya Allah ne ya sanya teku guda biyu a cikin wani wuri da suke haɗuwa amma bai yau ma barza akwai shamaki da yaro da yaro su haɗuwa kan juna sai an zaɓi kuma alƙur'ani mai fassara da yaren shi na turawa ya gani sai ce bai yadda ba aka je aka ɗauka mai alƙur'ani a wata ƙasa ya je ya duba ya ga haka ne abin ya je alƙur'ani a wata ƙasa mai fassara a yaren da yake fahimta ya ga haka wanda ya sa ya yi girma shahada ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan da kyau abu na biyu akwai wani babban likita na duniya da ake kira Maurice Bekai dan kasar Faransa ne Maurice Bekai babban mahilinci ne na jijiyoyi wanda saboda ta'ara shi ya yi zamanin yi ma Malik Faisal Malik na Saudiya yin aiki na abin da operation daga baya ya musulunta to me yasa ya musulunta saboda shi mahilinci ne na bincike an gane musamman a likitanci shi sai ya gano duk abin da alkur'ani ya faɗa haka ne ya yi sai ya rubuta littafi alkur'an wa taurat wal injil at-taura da injila da alkur'an sai ya dauko aya ta alkur'an ya dauko aya ta at-taura ya dauko aya ta injila sai ya nuna yadda sun ka saba ma ilimi su at-taura da injila amma ba a samu aya guda ba ta alkur'ani yadda bincike da ilimi ya saba guda saboda tara injila sun canza su subhanallah wannan littafin yana dan an faransai yana dan an dangle kuma an tarjama shi da larabci kaga wannan yana nuna gaskiya an qur'ani kana fahimta ta to kaga in wannan at-tafsir al-ilmi wa su ba da mu su samu irin wannan littafai za su iya fassara al-qur'ani da su kamar kaga doktor zaglulun najja ɗaya daga cikin manyan manyan biyoji na duniya kuma musulmi ne. shi ne yake ba wai hakika ilmiya ba ko nazariya ilmiya ana cewa al-qur'ani ya fassara ta to matsalar nazariya ilmiya ba ta tabbata hakika ta ilimi ba za ka iya canza ba to shi ba za ka fassara al-qur'ani da abin da zai canza ba kaga zai kawo al-qur'ani masa kaga da wani ba a kai ta al-qur'ani amma in hakika ta ilmiya Allah ya faɗi jariri yana cikin duwatsu duhu guda uku da su zama sun ce ba duhu uku bane amma ga shi suka ce duhu uku ne dan ya ya ce ya khluqukum fi butuni ummahatikum khalaqan min ba'di khalqin fi dhulumatin salas wato duhu na ciki da duhu na mahaifa da duhu yayin da yake ciki shi ne kaga alqur'ani ya tabbatar da wannan to kaga at-tafsir al-ilmi to yau nan shi yasa shi Dr. Ahmad Rumi yake cewa abin da ake nufi ijtihad al-mufassir mai fassara alkur'ani ya yi ijtihadi domin duk abin da kai ijtihadi ne da waya kai ga hakikanin sanin yadda abin yake amma haka ijtihadi nan abu ya tabbata a ilimi kai ko kai ki gaskiya alaka ko gaskiya sila ka gano alakar da abu bai da ayatul qur'ani kauniya tsakanin ayoyin alkur'ani da suka magana akan kauni wato duniyar da muke cikin ɗan adam ko a ilmiya muke da alaka da ilimi na bincike don ya ɗauke maka wuyan nan saboda ka kakoki al-ilmiya kawai na nufin ganin qur'ani ba ilimi bane kana fahimta ta to in ka gano ayatul qur'aniyya sannan kuma sai ka dubi wa muktasifat tajri ko wa muktasifat ilmi tajri da yake na bincike na jarabawa wanda turawa suke yi a gari ala wajhin akan wata fuska hanya wadda yadhharu bihi i'dadul qur'an wanda i'dadul qur'an zai bayyana a gari yadullu bihi wannan zai nuna cewa ala masdariyati cewa da wajen Allah yake domin wanda ya halitta abin da ya bada labarai kansu ala ya alamu wal khala aw huwa latif al khabir wanda ya halitta shi kamar ya bada labarin halitta an gane ko to ini wa yadullu ala masdariyat wa i'dadihi sannan wa yadullu ala wa salahiyatihi li kulli zamanin wa makan wanda yake al qur'ani ya dace da kowane zaman da kowane irin mutane kowane irin duri kaga wannan shi ne abin da ba da suka yi bayani akan i'dadul qur'an at tafsir al ilmi to amma har yanzu akwai abin da ke son mutane mu gane su waɗanda suke a tafsirin ilimi ko sun turawa me yasa suka bar wannan mustalah ilimi sai mun fahimci akwai narun tahta ramad akwai wuta karkashin toka ko habu ina kake saboda in aka kira ta a tafsirin ilimi tafsiri na ilimi to ba tafsiran da aka yi waɗanda ba na ilimin ba su gomi ne ke na jahilci ne kaga wannan da nuna cewa duk tafsirin da malaman suka ce ka wata da su da ibi tafsirin da waɗanda suka yi ko turawa sai ya zama su kara buda tafsirin alkur'ani to ina tafsirin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaga an kai da shi saboda waɗanda bincike ciki ina tafsirin da sahabbai suka yi sun yi shi a mafi yawanci sun dace da su larabawa da wasu sa alkur'ani ina tafsirin da musulmai suka yi ina tafsirin da malamai suka yi kaga nan za a samu mabandata su fassara alkur'ani da dande su to dan an shiga tafsirin ilimi saboda ita science a wajen turawa ilimi ce duk da ita ne kuskure cikin ta kaga wannan yana kai cewa sai kan ilimi bane wa ma utitu min al-ilmi illa qalila an ga wannan da kyau kaka ta ga fasara alqur'ani da irin tsarin wanda saba ba alqur'ani ko kuma ya alqur'ani ya faɗi abu turawa suka faɗa to in suka yi kuskure mu alqur'ani za mu rike don qur'ani shine gaba bai yiwuwa mu ɗauki fassarar turawa mu ajiye ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba a tsasa akwai ko ba a zama malaman addinin musulunci mu ɗauki ta baturi wanda ƙarshensa bai san ma abinda alƙur'ani yake faɗa ba saboda wannan zai jawo muna tashin hankali to wannan ya sa wajen su suka yi inkarin ilimin tafsiri gaba ɗaya wajen suka yi musul ilimin mutane addini gaba ɗaya ta wata hanya yanzu akwai wani malami ɗaya ga cikin manyan manyan malamai a libya ko in ce masu bincike tun da ba a kiran mutum malami sai ya zama yana aiki da abin da ya karanta akwai wani kusa da doktor a yanzu mahadi ibesh mutumin da ya karfi falsafa ne ɗan ƙasar libya ya taɓa zama minista na mai a zamanin gaddafi yake cewa sun bayyana da akwai tafsirin qur'an kana fahimta da yace shi qur'ani ba ba nasi bane jumla ce maftuha sari'a lil qira'a jumla ce da aka buɗe kowa karanta ka ce qur'ani jumla ba a iya canza wani abu ko a ƙara wani abu ba sai da nasi ce sannan kuma abu na biyu yake ba a cikin tafsiri tafsiri saboda babu wanda ya gane abin da Allah ya ce sai a ce ara yanzu misali tafsirin tabari ba wuta tafsirin tabari sai mu ce ara ko tabari fil qur'an kai zamakhshari sai mu ce ara ko zamakhshari fil qur'an kai yadda ba tafsirin alqur'ani bane don inda tafsirin alqur'ani ne ba za a samu sabani ba kaga wannan matsala ce ya za ka yi shi haji sai ka a'a wannan ishi haji sun ga shi tafsiri ilimin da ana samun ishi haji za a zo ne a haɗa maganganun malamai inda suka yi dace ko inda mutum ya dace a ce doron tafsiri inda bai dace ba kuma a bayar masa da ishari ba amma cewa ba ka yi tafsiri kaga shi kenan an buɗe ba kowa har da ne zai fasara ba ayyuka da kana daga cikin su akwai wani shi ma yana da cikin masu karantarwa a can Libya yana karantar da ilmu siyasa ana yin shi sayyidu guntari sayyidu guntari wai kan tsari ko kuntari to ka san kawo Allah ba su abin da ta gairu da labawan libya da nasarar rubiya da misra duk inda akwai wato kawo zai da sarraini alƙalbu kan ce alƙalbu kalbi kalbi kana mai daga sayyidu guntari ya ce a'a waɗannan ilmuka na musulunci ba ilimi ba ne kaga saboda ya ka fi da su da wannan da ake so a tafsirul ilmi yace abin da ake ce ma ilmi al-ilmu ma la yaxtalifu bihi shakhsan shi abin da mutum biyu sa bari aka ci wala yatanaqabu fihi yasha kuma wato ragobi ba su yin wato da ake cewa karo kenan karo saboda shi wannan wai wanda ake yi ya kawo yace al-ilmu ma la yaxtalifu bihi shakhsan yace wahid za'id wahid kam amma ce isnayn haka ce ga biyu yace to yanzu ka kai yufi rusiya yace aka ce afghanistan nawa samu aka ce yace aka ce america aka ce biyu aka ce maka aka ce biyu aka ce libi an ce biyu su wani shan gida ilimi yace amma ka kuke tafsi sai a ce maka wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza sai nan ba ibn suna ne sakafa wani ne cilmi kana fahimta ta wai sai ku sai a ce maka imam malik ya ce kaza imam shafi ya ce kaza abu hanifa ya ce kaza ahmad bin hanbal ya ce kaza imam al-awzani ya ce kaza ibn taymiya ya ce kaza ya ce to kaga ya koma sakafa cikin to duk daga ina suka tafi da su da irin waɗannan abubuwa saboda ana kiran wancan tafsiru da ilmi wata rana in ba a yi alliya ba in mun ce yadda fahad fahad bin Sulaiman bin Abdurrahman bin Sulaiman ya kawo kashfu sila baina ayat al-Qur'an al-Karim mun kace kashfu sila baina ayat al-Qur'an al-Karim wal ahadith an-nabawiyya tunda akwai hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suka bayani akan waɗannan ka'idodin na ilmi wanda insha Allah ta'ala ya Allah mun iko zamu bayani kansu in mun zo kan bayanin na ilmin muka da musulunci to kaga sai shara ayoyi da sai to yau sai ce sahaba ne kaga da cikin ya koma sahaba ko mi sai koma kira musulunci kaga karshe musulunci ya yi daga zaman addini ya koma fitiri wanda shi ne abin da ake so ga mata samu da sauran mutanen musulunci ce gaba ɗaya sai a rasa ina magana Allah take ina wanda suke so a bi Allah ina masu tawilin alqur'ani dan ya dace da son ra'ayinsu kaga karshe duk sai mu rutu mu fada cikin hadisi Saudiya sun yi kokari رابطة العالم الإسلامي مجلس كما لم بيتم سنتي الدنيا wanda ya rasa wata matsala za a tattara malamai na duniya su kawo fahimtar su za a samu fatawa wanda za ta haɗa duniya gaba ɗaya in dai al'amarin ba ya ga bisa kudiya bane ita kadai eh fatawa ce bisa kudiya ita kadai to malaman kudiya ne za a tara akwai wato alhayar da'ima ko da jarsu da'ima ta ba da fatawa amma kun yi tafi duniya to ba kudiya ne wace za a haɗa malaman duniya don kowa ya kawo nashi sannan a samu fatawa ɗaya da suka kirkiro wata majalisa da ake kira hay'atu i'jazu al-ilmi hay'a mai kula da mu'jizat ilimi akwai doktor doktor na kowane ilimi na duniya wanda an musulmai ana fasa majalisa wannan malamu malamai alqur'ani da hadisi annabi da tafsiri da shari'a to in alqur'ani ne ishara zuwa wani abu na ilimi sai a tambayi doktori na musulunci wanda an yarda da su in ba zuwa sai a hada alqur'ani in ya tabbata hakika ce ilmiya ilimi ya tabbata kan wannan abin ba za a samun canji ba zuwa gobe ba farziya ce ilmiya ba irin tadawi da ake mutum ya samu asali daga biri an gane ko ya zama to ba farziya ba ce ta cewa rana tsaye ta daga baya kuma gano tana tafiya ta ce tafiya da kai wasu su ta jiri li mustaqarrin laha an gane ko to sai a tabbatar da ita a ce hakika ce ilmiya kuma alqur'ani ya tabbatar da wannan a ilmance kamar marajal ba'araini yaltaqiyani bainahuma farkasun la ya mutu to wannan majalisa ta malamai ta duniya tana nan kuma tana fassara wato nasoshi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin sun kai ishara akan shi na ilmi amma in ba haka ba to za a samu matsala an gane ko da haka muke kira zuwa ga masu karatu ilimi na duniya science in kaga science ta saba ma alqur'ani to ba sai su zaka kiyawa ba za ka yi alƙur'ani don duk gaban ɗan adam da suke kai mai ilimi suna da iyaka ido akwai bakin abin da suke gani ko ba ka bari kunne akwai bakin abin da suke ji baki akwai bakin abin da ke iya ɗauka hanci akwai bakin abin da ke iya shaƙa fata akwai bakin abin da suke iya taɓa wata shi ko ba ka ba tunanin ka kuma na ƙwaƙwalwa ka tunda mun ce duk waɗannan hanyoyin ne ilimi yake zo ɗan adam tunanin ka akwai bakin yadda ke tsayawa to Allah da yake da ilimin sanin komai wallahu bi kulli shay'in alim bai ba da labari kai bincike ga ɗan adam wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ba ba in ba sai kan garan kuma kace a'a ba za ka fara hankalin ka ba sai ka nuna ilimin ka ya fi da Allah Allah shi ya alci duniya kenan duk kamfanin da ya kera wani abu shi zai faɗi yadda za a aiki shi wani mercedes shi ya kwaɗi ga yadda za a yi da mercedes wanda ake sa ma isan ko ne ba a sa wani kasuwan in ka sa wani ba za ta ko ba ka yi ba in yi wurin gudu yake ya ta da rasiya ba za ta ko ba su za su so ɗin da haka to wahalicin niyya Allah wani in sa Allah mun halaka samawati wal ard la yaquluna Allah wa ya halaka al-ard wa in sa Allah mun halakahum la yaquluna Allah ko da ga cikin rito Allah yi su ba halaka suka yi ba gano wa suka yi yadda abu kaza yake tafiya Allah ya nuna maka bayan amfani da iska zai amfani shi ta wannan hanya kafin Allah ya halice shi wutar Allah ya halice ta duk abin da suke haɗawa su kirkira wata na'ura Allah ne ya halice shi ba ku ba mu bi dole da kyau kenan su so hana kaza da kaza ya bada kaza wa ya halice waɗannan abubuwa Allah wa ya wasu cikin wannan Allah to Allah ne ya halice duniya shi saukar da alƙur'ani ya ce ga yadda yake son duniya ta tafi kan ana son a samu zaman lafiya duniya ta tafi kenan babu wanda yake sai ce Allah Allah ya yi kuskure. Haka shi tun da na ga lokaci ya matso sosai akwai wani abu da ya faru a kasar Ingila wani doktor ne daga cikin masu bincike. Sai ya gano wani abu. Yanzu ka san akwai masu aikata laifi sai a kai su misali komisariya ko mu ce police station ana musu tambayoyi. to akwai mutane da in ka tambaye su ka san manya manyan waɗanda suke musulmai masu aikata banna criminal kenan ko an tambaye su ka faɗi ƙarya don su ƙara sa police cikin matsala ko ka gane ba to sai ya gano wani abu duk lokacin da mutum yake bayani in ka kalli idonsa da fuskar sanan in ƙarya yake yi ana ganowa to sai ya kirkira wata na'ura wadda yanzu Birtaniya su suka fara aiki da ita a duniya sai a kawo ta daidai kamar yanzu yadda kamar ga take kusan kaina sai a kawo ta daidai kaina in ina magana ta ƙarya wannan na'urar za ta iya ganowa in na faɗi magana ta gaskiya babu jin za a iya ganowa sai ya fito a duniya ya yada ya yada ya ce ya gano wani abu a duniya da kaza da kaza da kaza sai da ya bayani ya ƙari an kai hada a cikin jaridu sai aka ce hana ku cikin alƙur'ani sai suka ce ba su yarda ba sai aka ɗauko alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ce kalla لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ست ناصية كاذبة خاطئة kaga za mu yi ko da nasiya gashin koko kai yalla ce nasiyatin kadiba makariyatiya ashe daga nan kariya take bayyana khatiha wanda take mai zunubi to kaga ashe mutum ya aikata aikin zunubi ta tun daga fuskar sai za ka gane yana cikin matsala to sannan in yana tana da kariya nasiyatin kadiba makariyatiya kaga ashe akwai i'jazul ilmi suna da dama wanda in Allah ya bamu iko in muka cikin bayanai na ilmi na musulunci za mu iya kawo su da inda alqur'ani yace bala qadirina ala an nusawwiya banana muna da ikon mu tsara farutan sa sai wadansu malamai su tumiye alaka faruta aka kawo su ashe kowane dan adam farcen sa zanen da ke cikin hannu ya saba ma wani shi yasa in ka zo kuma sai ka damfala hannunka to waɗannan da sun ka bambanta tsakanin kowa dan adam Allah zai iya maida su sun da adda bambanci balle in an ce ido da ido ko kaza sura dan adam ai ba ta bambantawa to balle ma abin da yake da bambanci wanda muke kira zuwa ga waɗannan matasa da suke karatun bincike su gano wani abu ko musu biya gano wani abu in kaga ya saba ma alqur'ani to kai ne kai kuskure don ilimin Allah yana gaban naka ilimin ka yana da iyaka na Allah ne bai da iyaka ina ganin lokaci ya matso sunan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya so dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah yan uwa mun sare muhadara ko ince darasi daga bakin babban malamin shine Abdul Malik bin Khamis kuma da yan uwa su ja Allah saka mu da alkhairi Allah ba mu yi ba aiki da abinda malai ya tunatar da mu za mu yi amfani da wannan dama mu yi salati ga annabi sallallahu ta'ala wa sallam da kuma rana wato insha Allah da Allah kan na rayuwa da aka yi salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد امين الله muna roƙonka duk masu taimaka ma addinin musulunci ko ta hanyar ilimin su ko ta hanyar shawarwari ko ta dukiyar su ko ta karfin jiki Allah ko ta wuce hanya ta Allah ka ja musu bukatun su suma amin Allah duk masu su kama addinin musulunci zaban kasa ko ba Allah ta muna maganin su kuma su yana Allah ka sayar da su amin ya Allah ka dauka musulunci da musulmai Allah ka tare kafirci da kafirai amin ya Allah muna roƙon ka zama lafiya a wannan kasa ta mu tana da sauran kasashen musulmi gaba ɗaya amin musulman da ba su lafiya Allah ka ba su lafiya amin wanda suka riga mu gidan gaskiya tun zamanin annabi Adam hazuwa yanzu Allah ka ji kansu Amin.
kuma tamu in ta zo Allah ka samu cika da imani Amin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ليس غير الله رب العباد